إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar litinin 17 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan afwan 18 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 19 cikin jirgin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ibn abi asim rahmatullahi alaihi wannan littafi na as-sunna na al-imam ibnu abi asim wanda ya rasu ne shekara ta 287 ana lissafa shi a matsayin daya daga cikin muhimman littafai wanda suke madogara na aqidar magabata as-salafus salih rahmatullahi alaihim ajma'in muna ci gaba da bibiyar wannan malami yayin da yake kwararo mana hadisai da asarai wanda suke tabbatar da itikad na as-salafus salih radiyallahu anhum muna cikin babin da ke magana akan awliya'ur rasul humul muttaqun zamu tashi a lamba hadisi na 219 a inda malai yace haddathana ibn kasib an abdul aziz ibn muhammad an muhammad ibn amr an abi salama an abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي يوم القيامة هم المتقون وإن كان نسب أقرب من نسب لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على أرقابكم وتقولون يا محمد فأقول هكذا وأعرض في أطفيه ما لن يتي حدثنا ابن كاتب ما لن يأقوب دن همير دن كاتب يابا مهديسي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي يا أنسو لقمالا عبد العزيز بن محمد الدراوردي an Muhammad ibn Amr daga Muhammad dan Amr dan Alqama an Abi Salama daga Abu Salama dan Abdurrahman shine tabi'in hadisin Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf rahmatullahi alaihi wa radiyallahu an abi yace an Abi Huraira ya karbo daga malam Abu Huraira cikin sahabbai radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace inna awliya'i yawmal qiyamati humul muttaqun lalle majibinta al'amari na ranar alkiyama sune masu takawa kana so ka samu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama to ka zama cikin masu tsoron Allah wa in kana nasabun aqraba min nasab yace ko da yake wata zumuntar tafi wata zumunta wato wata kusan tafi wata kusa da haka aka samu wanda yake makusanci ne na jini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi takawa zai zama shi yana da martaba guda biyu ke makusanci ne na dangantaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yabi Allah yana da matsayi mafi kusanci kenan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da wanda shi bai hada dangantaka ta jini da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai dangantaka ta imani da ta kawa kawai annabi sallallahu alaihi wasallama yace la ya'tin nasu bil a'mal kar ka sake mutane su ranar alkiyama da ayyukansu na lada wata atuna bid dunya ku kuma ku zo kawai da ababen duniya wato da rigingimu da matsaloli na duniya tahmilunaha ala arqabikum kuna dauke da su akan wuyayen wata quluna ya muhammad ku zo ranar alkiyama kuna cewa ya muhammadu ya muhammadu ga mu ne yan uwanka ga mu ne danginka ga mu ne masoyanka fa aqulu hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma sai ne haka sai kamar yadda yaro yake cewa naki shine fa aqulu hakaza wa arada fi atifaihi ya ainihin kauda kai atifaihi sune gaffan wuya ya kauda kai haka dama ko hagu yace a a ba ruwana ko naki ko ba haka ba haka muka yi da ku ba wannan isnadi ne hasan kamar da muka shaji wancan malami ibnu kasib yaqub ibnu humayd ibnu kasib shine dalilin zaman isnadin hasan min ajli annahu saduqun lahu awha al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-adabul mufrad sai malam yace bab fi dhikri atfalil mushrikin babin da ke bayani akan matsayin ƴaƴan mushrikai قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل أم محمد أن زازان عن علي قال سألت خديجة سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في النار فلما رأى ما في وجهها قال لو رأيت مكانهم لأغضبتهم قالت قلت فأولادي منك قال في الجنة والمشركون وأولادهم في النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم سورة الطور bale sake kulla babu yace babun da ke bayani akan hukuncin ƴaƴan kafirai wanda suka mutu suna yara mun ji babi a baya mai kama da wannan amma zai sake maimaita wasu ainihin bayanai ne dake da alaka da waccan mas'ala qala hadathana usman ibn abi shayba yace malam Usman dan Abi Shayba Usman ibn Muhammad ke Abu al-Hasan al-Abasi maulahum al-Kufi dan uwan Abubakar ibn Abi Shayba su biyu ne kuma malamai dukan su Abubakar shine yafi shahara kuma yafi nagartar ilimi shi wannan malamin su Bukhari ne shi ma da Muslim da Imam Abu Dawuda da Ibn Majah da sun riwaya a gurin sa ya rasu a shekara ta 239 a manyan malamai ɗalibansa ne baya ga su Bukhari da Muslim da su Abu Dawud akwai irin su Ibrahim al-Harbi su Yahya al-Fasawi su Baqi ibn Makhlad su Abu Ya'la da makamantansu ana ana bayani a cikin tarihinsa akan cewa yana da yawan wasa yana saka wasa a cikin al'amarinsa ha a cikin karatu wata rana ma har aka aroto yana cewa Allah ka sa malam Isa ka dan rawuya ya mutu algatu malam kake malami wannan dan uwanka alu suna fata mutuwa yace kware kuwa hatta ya khalu wali jarir suna da malami jarir ibnu abi hazim kullun isaka isaka dan rawiya ya fi shi samun shiga a gun malam ce Allah ya sa ya mutu ce saboda shi saboda zamani kadai ne dan gata a gun malam gari to da Allah ya tashi ikon shi kuma da gaske sai isaka dan rawiya ya riga shi mutuwa amma tsakanin su wata shida da haka bai wani dade yana cin moriyar wancan malamin ba yana da wasa sosai har malamai suna jin haushin shi akan wasannin da yake kamar Imam Ahmad ibn Hanbal ga shi kuma baya son wasa shi serious person ne da haka yakan ji damuwa idan Usman dan Abi Shayba yana saka wasa a cikin al'amarin shi Allah ya gafarta musu gaba to shine yake cewa daga Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan kenan Abdabbi al-Kufi ɗaya daga cikin rijalul jama'a wanda dan Shi'a ne a cikin masu riwaya amma ya kasance hasanul hadith an muhammad wannan muhammad shine muhammad ibn usman wanda shine matsalar wannan isnadi domin majhuli ne kamar yadda al-imamu zahabi yake faɗa a cikin mizanul i'tidal yake cewa la yudra man huwa ba a san waye wannan malamin ba yace fattashtu anhu fi amakina na bincika shi na bincika shi ban same shi ba walahu khabarun munkar yana da wani hadisi abin kyama sai zahabi ya ambaci wannan hadisin a cikin almiza duk mutumin da kaji zahabi ko ya ce na bincika ban same shi ba to kaga ai kurewa ne an zazan daga zazan an ali qala sayyidina ali ya ce sa'alat khadijatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna khadija alaiha ridallahi wa rahmatuhu wa fadluhu tace ta aka ce ta tambayi mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam an auladiha game da ƴaƴanta waɗanda ta haifa kafin musulunci wasun su ma sun mutu kafin ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi waye ce mata hum fil nari yace duk ƴan wuta ne falamma ra'a ma fi wajhiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ta shiga damuwa qala sai yace law ra'aiti makanahum la agdabtihim ke kanki da kin ga matsayinsu a lahira ke ma da kin ji haushinsu qalat sai ta ce qultu sai na ce masa fa auladi minka to ƴaƴana da na haifa tare da kaifa su fatima qala yace fil jannati yace ai waɗannan dukan su ya aljanna wal mushrikuna wa auladuhum fil nar amma dai mushrikai da su da ƴaƴansu dukkanin su ƴan wuta ne thumma qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay wanda duk suka yi imani kuma ƴaƴa da jikokin su suka bi su akan imani sai mu riskar da su zuwa ga iyayensu su tsira gaba daya wannan ayar haka take kuma gaskiya ce faɗin Allah ne amma wancan farkon to shine nakara kamar yadda muka ji isnadi ne zaifi baya ga shi malam ibnu abi asim da ya fitar da shi anan al-imam ahmad ibnu hanbal ma ya rawaito shi a cikin musnadinsa haka nan al-imam tabarani da abu ya'la a cikin musnadinsa duk sun rawaito shi ta wannan hanya haka nan ibnu babba a cikin al-ibanatul kubra haka nan kuma wasu malamai waɗanda ba wannan ba kamar abu dawud da tayalisi الشيخ الألباني محمد ناصر الدين أشكين تخريج دي ولا لتافي يقول باين دي كما كاو وأن مغنغنو سيتشي هذا فهذا منكر باطل wannan hadisi dama ga isnadin shi da matsala kuma hadisi ne munkari batili yace li mukhalafati li zahiri qawlihi ta'ala saboda ya ya saba wa zahirin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula a shekul albani yake cewa idan ya zama na cewa mutumin da ya girma amma saƙo bai kai mishi ba Allah ya ce ba za a mai azaba ba sai an aiko mai da manzo ina kuma ga wanda yake ya ma mutu a yaro shi waɗannan su suka fi cancanta da kada a yi musu wannan azaba karshe ya ce wa hadha ikhtiyarul muhaqqiqina wannan shine zaɓin manyan malamai kamar imamun nawawi ya ibn sharaf kamar al-hafiz ibn hajar al-asqalani kamar da zaka ga haka a cikin al-fathul bari a cikin mujalladin sa na uku cikin kitabul janais wallahu ta'ala a'lam qala hadathana hudba qala hadathana hammad ibn salama an ammar ibn abi ammar qal qala ibn abbas ata ali ata alayya zamanun wa ana aqulu atfalul mushrikina مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين حتى حدثني فلان أم فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال الله أعلم بما كانوا عاملين فلقيت فلانا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكت wannan kuma isnadi mala ya kawo shi ta hanyar malamin sa hudba ibnu abi ibnu khalid ko hudba ibnu khalid al-qaisi mun sha jin shi a baya shi kuma yace haddathana Hammad ibn Salama daga Hammad ibn Salama ibn Dinar wannan malami ne mashahuri cikin malaman ainihin hadisi an sha yin magana a kansa ya rasu a shekara ta 167 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shekara ce wadda aka rasa malamai da yawa malamai sun mutu da yawa ka kuma cikin tarihi a wannan shekara ta 167 zaka ga alƙalai da limamai zan iya tuna irin su a Suwaid ibn Ibrahim irin su Al-Hasan ibn Salih al-Kufi irin su Dawud ibn al-Furat da dama sun mutu a wannan shekara a a wannan malami Hammad dan Salama a yana da hadisi a cikin Muslim da Al-Kutub al-Arba'a Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah al'imamu ibn hibbana a cikin littafin shi kitabun tsikat ya nuna damuwarsa da ƙorafinsa a kan me yasa imamul bukhari yake fitar da hadisin hamadu ɗan salama wasu malamai kuma sun ba da amsa a kan cewa hamadu ɗan salama ya samu ikhtilafi ne a ƙarshen rayuwarsa da aka sai bukhari ya masa muhayada ma'ana ya basar da shi kawai ya haƙura da shi ya kawo shi dai a mutaba'a a wasu wurare ɗaya biyu uku ya kuma ruwaito hadisi guda daya inda yake cewa qala lana qala lana abul walid abul walid ya ce mana haddathana hammad ibn salam kaga wannan yana da gaskiya wanda yake ruwaitowa ta hanyar muzakara baya cikin usul dinsa a can kitabur raqaiq sai kawo hadisin nan na law anna ibn law anna libni adama wadiyan min zahab cewa a wasu cikin sahabbai kamar ubayyu ne ko ubayyu na yana cewa da mun kasance muna tsammanin wannan hadisin ma da muna tsammanin ayat qur'ani law anna libn adama wadiyan min zahabin latamanna an yakuna lahu wadi dan adam saboda yadda Allah ya halicce shi da san duniya da zai samu tabki guda ko fage guda na fili cike da zinariya da sai yayi burin ina su zama guda biyu ce da muna tsammanin Qur'ani ne har sai da aka saukar da alhakumut takatu hatta zurtumul maqadir sai magana shi wancan ba alqur'ani bane magana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan ne kawai hadisin da Imam Bukhari ya kawo ta hanyar wannan malami Hammadu dan Salama a cikin littafinsa kuma shi ma ba a lissafa shi a cikin usul domin cewa ya kala lana bai ce haddathana ba yiza malamai suke kallon cewa lalle Bukhari ya mushi muhayada kamar yadda musamman shi Ibn Hibbana hasiri mu Bukhari ilzami cewa da wani da wani da wani da ka kawo su suna da irin matsalar da yake ci amma da ka ka rabu da shi ba ka kawo shi dama su biyu ne akwai Hammadu dan Salama akwai Hammadu dan Zaid go Hammadu dan Salama ta dan Dinar Ahmadu dan Zaid dan Dirham shine sai ake fadan wata yar fa'ida a wajen cewa kaga sunayen kakanninsu shine sunan kudi dinar da dirham don kana so ka gane wanne ne yafi nagarta a cikin su shine wanda sunan kakan shi shine kudi na ƙasa ko mun gane dinari shine kudi na sama kakan wannan kenan shi kuma dirham shine kudi na ƙasa kakan wancan to wanda sunan kakan shi shine kudi na ƙasa shi yafi nagarta wato za ka yi bayit ba sa ke Allah ya gafarta musu gaba ɗaya shi kuma yace daga Ammar ibn Abi Ammar wanda tabi'i ne daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu yace ata alayya zamanu an yi wani lokaci wanda wa ana aqulu ina bada fatawa cewa atfalul mushrikina ma'al mushrikin ƴaƴan kafirai idan sun mutu to makomarsa ɗaya da iyayensa kafirai kamar yadda hukuncinsa a nan duniya hukuncin iyayensu ya ce wa alfalul musulmi da ma'al musulmi ina ba da fatawa da cewa kuma 'ya'yan musulmai su ma idan sun mutu za su zama tare da 'ya'yan musulmai kamar yadda a nan duniya hukuncin 'ya'yan musulmai shine hukuncin iyayensu musulmai hatta haddathani fulanun an fulani yace hawa ne ya bani hadisi daga wani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anhu cewa ai an ma tambayi ma'aiki Allah ya ƙara masa aminci da da ainihin salati da sallama cewa me zai faɗa game da ƴaƴan kafirai fa qala yace Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shi yafi kowa sanin abin da za su aikata falaqitu fulanan sai na gamu da wancan mutumin da aka ce min ya ce annabi ya ce fa haddathani sai bani labarin cewa lallai anin nabi sallallahu alaihi wasallam lallai haka abin yake daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa amsaktu sai na janye fatawata al-imamu abu dawud at-tayalisi a cikin musnadinsa ya rawaito wannan hadisin wanda ya nuna cewa a cikin tashi riwayan mutumin da ibnu abbasin ya gamu da shi ya ji daga gare shi sahabin shine ubayy dan ka'ab ina fata mun gane wannan amma bai bayyana wane ne fulan din da ya bashi labari daga fulan wato fulan na farkon nan ba a gane waye ba amma fulan na biyu wanda ibnu abbas ya gamu da shi ya sake ji daga gare shi shine ubayyu dan ka'ab da ma malamin sa al-imamu baihaqi a cikin littafin shi al-qada'u wal qadar ya ruwaito wannan hadisi sai yake kokarin fassara ma'anar me ma'anar Allahu a'lamu bima kanu amilina sai yake cewa asahul aqwal anna amrahum ila Allah mafi ingancin magana shine al'amarin su na komawa zuwa ga Allah faman kana fi ilmin lahi law baqiya hayyan amila amalan su'ada wanda a cikin ilimin Allah Allah ya san cewa inda ya ci gaba da rayuwa zai aiki irin na masu tsira fa huwa mimman kutiba min su'ada yana cikin waɗanda aka rubuta shi a cikin lauhil mahfuz cikin masu tsira wa man kana fi ilmin lahi law baqiya la amila amalan ashqiya fahuwa mimman kutiba inda Allah fil lawhil mahfuz fil ashqiya wanda kuma Allah ya san cewa in ya ci gaba da rayuwa to zai zama daga cikin waɗanda suke tababbu marasa arziki wannan yana cewa dama a wurin Allah ma a cikin tababbu yake wannan ita ce fasara al-Imam al-Baihaqi to kuma wannan ba ta cin karo da abin da muka ji cewa ta yiwu kamar da aka ambata a darasin da ya gabata cewa za a iya musu jarabawa wannan jarabawa za ta tabbatar da abin da Allah ya rubuta ne duk wannan hadisan ana kawo su ne don mai imani da cewa Allah shi ke da aljanna shi ke da wuta kuma sai wanda ya ga dama zai ba kamar da Allah yake cewa ne inda Allah ya ga dama laura da an yi hulikal masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a inda Allah ya so ya halakar da Isa dan Maryam da uwarsa da wanda yake duniya gaba ɗaya waye sai hana Allah ba wanda yake da haka kai da a dinga jayayya da kai an ce annabi ya ce wani dan wuta ne kace baka yadda ba kana ganin bai kamata Allah ya sa wannan nan a wuta ba karka karka da dinga wannan jayyar da inda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ka bari kawai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dan aljanna ne kana ganin yaya wani zai shiga aljanna ya zai Allah ya kai shi aljanna ba ruwanka ba aljanna ka bace akwai akwai hadisi da ke cikin littafin al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wanda kissa annabi Musa lokacin da za su bar kasar Misra su kuma Palestine aka ce annabi Yusuf alaihi salam wanda kabarin shi a lokacin yana Palestine yana yana wannan kasa ta Misra ya ce duran da banu Isra'ila Allah ya ba su umarnin yin kaura su koma kasar su ta Palestine to a tone kabarin sa a dauki akwatin gawa gaba da tafi da shi kuma lokaci ya dade an rasa inda kabarin yake wata tsohuwa take cewa ita ta san inda kabarin yake amma ba za ta nuna ba sai dai an mata alƙawarin aljanna nan Musa ya ce tsohuwa in za ki gwada mana kabarin nan ki gwada mana in ba ki gwada mana ba ki bar shi in ba mu da aljanna da zamu baki sai dai mu roki Allah ya baki sai da Allah ya wahayi ya ce a ce mata ya bata aljanna sannan nan Musa ya gaya mata annabawa ma da kansu ma na ba sa iya bada aljanna Allah ne kawai yake barwa duk wanda Allah ya ce ya bashi aljanna to fahani Allah duk wanda Allah ya saka shi a wuta to wannan ya shiga uku ya lalace faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wanda kuma duk aka sa shi a wuta to wannan khabat masira ya tabe ya shiga bala'i da haka kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana neman tsari daga wuta daga azabar kabari daga azabar jahannam shi ba ba da yake da garanti kenan wanda shine ma zai je ya bude gidan aljannan a shiga shi da zai yake da damar da zamu zo mu jadi sa a gaba wanda Allah bai bashi dama ya shiga cikin gidan wuta ya dinga tsuntuwa mutane yana ceton su amma da haka bai gushe ba yana addu'a kuma kamar yadda yake cewa a wannan hadisi na Mu'azu duk abin da muke yi duk abin da muke yi dama muna neman aljanna ne muna neman tsari da wuta Allah ka tsare mu daga wuta wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi ta wannan hanya ta Ahmad dan Salama haka al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi shi ma ya rawaito shi haka ainihin wato wasu malamai waɗanda ba wannan ba kamar Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Qadar a cikin Muslim ma sun ruwaito shi ta hanyar Sayyid dan Jubair zuwa ga zuwa ga Sayyidina Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu wa an abi babun malai ce ga wani babi wannan babi zai magana ne akan irin damuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da ya ga abin da zai faru da al'ummar shi na damuwa da jarabawa da Allah zai musu قال حدثنا دحيم قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما تلقى أمتي من بعد وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني وشق ذلك علي وسبق وسبق وسبق كان سبق في الأمم قبلها وسبق amin wasabaka kama sabaka fil umami qablaha fasaltu Allah ta'ala an yuliyani shafa'atuhum fihim yawm al-qiyamati fa fa'al al-imam ibn abi asim yake cewa haddathana duhayr al-hafiz abdurrahman ibn ibrahim ad-dimashqi kenan duhayr mun ji hadisan shi a baya da kuma bayani akan me ma'anar duhayr wato kamar a ce wani dan hatsabibi ko ya rasu a shekara ta 245 malamin su bukhari ne da abu dauda da limamun nasa'i shi kuma ya ce daga abul yaman wato abul yaman shi ne alhakam ibn nafi alshamsi babban malami ne na hadisi ya rasu a shekara ta 221 duk malaman alkutubu sita suna da riwaya daga gare shi shi kuma ya ce daga shu'aib ibn abi hamza shu'aib ibn abi hamza wani malami ne mai wuyan sha'ani wanda ya dinga madalibai rowa hadisi sai da ya ga zai mutu tukunna sannan ya ce ku zo ku karba ku zo ku karba shi sa wasu ma wujada shi isa wasu malamai suke suke ainihin gudun hadisan shi Allah ya gafarta mishi wai shi an yace da shi Shu'aib ibn Abi Hamza an Zuhri wannan wurin mu kula akwai illa da ta faru a wannan isnadin da haka zaka ga Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa haza isnadun munkar an tambaye shi ɗansa Abdullahi ya tambaye shi cewa game da wannan hadisi yake cewa a wannan hadisin babu shi a makarantar Zuhri sai dai makarantar Ibn Abi Husayn Shu'aib ibn Abi Hamza duk yana riwaya kullun daga Zuhri yana daga cikin al-asbat mafiya dagewa wajen riwaya daga Zuhri amma kuma anan yayi kuskure domin hadisin daga makarantar Ibn Abi Husayn amma wasu malamai daga baya kaman ainihin wato a a al-Imam al-Hakim da ya ruwaito a cikin littafin sa al-musaddarak sai yake cewa wannan ba illa bace ai dukkanin su guda biyu yana da riwaya daga gare su bukhari da muslim sun ki wannan riwaya ne saboda sun saba da tarjuma shu'aibun an zuhri shu'aibun an zuhri da kan da aka ce shu'aib an ibn abi husayn kuma shu'aib an zuhri sai aka kamar ittirabi ne ya same shi sai aka yi watsi da isnad wallahu ta'ala a'lam a takaice dai hadisin ya tabbata a shekul albani muhammad nasiruddin ya yi takhrijin sa a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 1400 da lamba 40 daga anas ibn malik anas dan malik radiyallahu anhu yana riwaya daga uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ummu habiba radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace uritu ma talqa ummati an nuna mana abin da zai faru ga al'ummata min ba'adi a bayan shuɗewa ta, wasafki ba'adayin dima a ba'adi, an nuna mana yadda al'ummata za su dinga zubar da jinin junansu, ma'ana ishara irin ga yaƙoƙi irin su sufina, irin su ainihin wato jamal, da abin da biyo bayan su na rigingimun sarauta da siyasa da sauran rigingimu da har yanzu ga sanan musulmai ba su kushe ba suna yin su. a ƙasashe da garuruwa da al'ummomi a zamanna daban-daban al'ummar musulmai sun ta zubar da junansu a mataki na ɗaiɗaiwa ko mataki na ƙasashe ko mataki na ainihin rundunoni masu saɓani da junansu a wani ra'ayi ko wata siyasa ko makamantansu Allah shi kyauta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ahzanani wannan abu sai ya sanya mana damuwa wa shaqqa alayya kuma yayi mana nauyi wa sabaqa kama sabaqa zalika fil umami qabla kuma aka gaya mun cewa wannan kaddara ce da an riga an zattar kaman yadda aka zartar da kaddarori irin haka ga wasu al'ummomi kuma a cikin wasu riwayoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ne na roki Allah akan waɗannan ababe Allah ya kare al'ummata daga kaza aka ce an bani Allah ka kare al'ummata daga su dinga la taj'al ba'athum bainahum Allah ya ce a wannan kan ban da shi rigima tsakanin al'umma ka kauna daga na kaddara sai ayi sai ya ce to Allah ka bani ceton su ranar alkiyama sai aka ce to an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ceton al'umma sa Allah ka samu cikin ceton sa fasaltullaha ta'ala an yuliyani shafa'atuhum fiha yawm alkiyama sai nace ya Allah to ka bani dama in cece su fi fihim in yi ceto cikin su yawm alkiyamati ranar alkiyama fa fa'ala sai Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan damar zamu zo mu ji babuka a gaba wanda za su magana akan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan shi ma isnadi ne sahihi wanda rijalu ne na bukhari eh rijalul bukhari ne waɗannan ga sunan karar kana gani saboda duhai bai da hadisi a cikin sahih muslim kasa imam muslim bai samu shiga kasar sham sai dai ya ya dauko wasu littattafai na mutanen sham ya riwaya daga gare su da aka shiga ga bai da mutane malamai da suka koya mai yan kasar sham kai tsaye sai in waɗanda suka zo kasar nai sabu suka gamu da shi ko wanda ya gamu da su a ƙasar makka to da ka shi sa duhaib ba su gamu ba in ka ga malami a cikin a cikin muslim wanda malamin muslim ne kai tsaye kuma mutumin sham to tendency sun gamu ne ko dai a iraki ko kuma a ƙasar hijaz wallahu ta'ala a'lam al-imam at-tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin al-awsat haka shi kanshi ibnu abi shayba ibnu abi asim ne a cikin al-ahad wal masani haka Imam Ahmad ibn Hanbal ta wannan hanya zuwa ga Ibn Abi Hussein din can kamar da muka ambata da haka yake inkarin riwayar da take irin wannan daga Zuhri qala hadathana ibn Kasib qala hadathana ibn Abi Hazim an abihi an Sahal ibn Sa'd قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون وإنه لمن أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة والحديث طويل هاي لا يدق مالا يعقوب ابن حميد ابن كاسب يتي حدثنا ابن أبي حازم واتو عبد العزيز تنجدا أبو حازم أن أبيه دق بابا شي عبد العزيز وكان شيني سلمة ابن دينار المخزومي شاكي مع الكنيا أبو حازم سلمة ابن دينار المخزومي ونببا مالا ميني ميوان وعزي da kuma zuhudu da gudun duniya ya rasu a shekara ta 140 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike riwaya daga ainihin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi ke wannan isnadi ne gajere in muka lura a wannan Sahal ibn Sa'ad ibn Malik al-Khazraji ɗaya daga cikin sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina da shi da baban shi Sa'ad ibn Sa'ad sahabi ne haka nan Sa'ad Sa'ad ibn Malik baban shi Sa'ad din shi ma sahabi ne dukkanin su sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innar rajula annabi yace lalle shi mutum la ya'malu wallahi zaka ga yana ta aiki bi amri ahli janna irin aikin aljanna ana ta sallah ana salati ana zikiri karatun alqur'ani sadaka jihadi da sauransu fi ma tarawna ga abinda kuke gani na fili da sarari wa innahu la min ahli an-nar ashe ba ku sani ba dan wuta ne wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar kuma mutum yana iya zama yana ta aikin yan wuta wa innahu la min ahli janna ashe kuma dan aljanna karshe fa yasbiqu alayhi kitabu kenan ko sai malam yace wal hadithu tawil hadisi ne mai tsayi da kissa wannan kissa ce sananniya jama'a a yakin khaybara ko kuma yakin uhud bisa safanin masu riwaya kamar da ibn jawzi ya kawo a cikin abin nan wato tahrirul mushkil cewa lalle yakin uhud ne ko wani mutum wanda ake cewa Uzman Abu-Zufari Uzman Abu-Zufari wannan mutum farko ya ƙi mata ta yaƙi amma daga baya da mata da mutanen gari suka dinga aibata shi cewa kai dai rago ne kai dai baka da kirki duk an fita sai ya ɗauko makaminsa shi ma ya taho ya shiga cikin wannan rundunar a uhudin in ya tabbata uhudu ne aka ce sanda musulmai suka samu inhizami ɗin na ma shi bai gudu ba nan ya tsaya yayi ta fafatawa da arna har suka ji masa rauni daga baya shine wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba aka bashi labari aka ce aikowa na fa yayi kokari a yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wuta ne dan wuta ne sai hankalin musulmai ya tashi sai aka samu wani sahabi mai suna Aksam ibn Abil Jawl shine sahabin da ya dinga bin shi yace to ni ko sai na ga mai dai faru yaje ya kwanta kusa da shi cikin marasa lafiya wanda aka ji musu rauni sai ya ganshi cikin dare yana ta kakari yana jin zafin ciwo sai ya jawo ita kasa sai ya kwantar da ita sai ya kifa kanshi a kanta ya birma cikin shi a kanta ya mutu sai wannan sahabi ya fito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashhadu annaka rasulullah na ƙara shi da cewa lalle kai manzo Allah ne kaji kaji kaji kaji abin da ya faru kuma ga abin da ya faru daga ƙarshe shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan ta'liqin ya ce dama ai shi mutum ana iya ganin yana ta yin aiki a aljanna shi ba dan aljanna bane ana iya ganin yana ta aiki a wuta shi ba dan wuta bane da haka kullum ake so ka dinga addu'a kana neman Allah ya baka cikawa da imani wal aqibatu lil muttaqin Allah ka samu cika da imani wannan hadisi yana tabbatar da wato sabaq na aiki na ainihin kaddara akan mutane da kuma cewa al amalu bil khawati karshe shine abin itibari ba farko ba shine kaji ya ce wal qissatu wal hadisu tawilun hadisin yana da tsayi yana nan a cikin littafin sahih bukhari a cikin kitabul maghazi na na, na bukhari cikin mujalladi na shida kenan fathul bari haka na imamu abul qasim at-tabarani ya roke shi a cikin al-mujamul kabir ta wannan da isnad qala haddathana hilal ibn bishr qala haddathana muhammad ibn khalid ibn asma an abdullah ibn umara an khubay ibn abdurrahman an hafs ibn asim an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya'malu al-amilu amala ahli an-nar 90 sana ثم يختم له بعمل أهل الجنة ويعمل العامل بعمل أهل الجنة تسعين سنة ثم يختم له بعمل أهل النار الله ما لن يتشي حدثنا هلال ابن بشر ما لن هلال ابن بشر ابن محبوب المزني أبو الحسن البصري يبام حديثي شيكم يتشي دقى محمد ابن خالد ابن أسما أسما kamar da zaka ce abin nan wato dauri ne akan sawun nan kuma da za a ce misali atma to haka asma wannan shine asalin sunan usman sorry abin nan asalin ma'anar sunan ba usman ba asalin ma'anar sunan shine asmatu wato wani wanda ake ja a jiki ko wanda yake da shiga a cikin mutane sunan maza ne duk yana ta'un mutumin garin basara ne yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a an abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar al-umari kenan wannan wanda zaifi mun sha jin magana akan shi daga qubayb ibn abdurrahman al-khazraji daga hafs ibn asim jika sayyidina umar hafs ibn asim ibn umar ibn khattab an abi hurairata daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abu huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'malu al-amil wani cikin masu aiki yakan yi aiki bi amali ahalin nari yace aikin yan wuta 90 sana tsawon shekaru taiwa kamar shekaru 90 wannan mafhumul adad ne ba dole sai ya kai haka ba thumma yuqtamu lahu bi amali ahalin janna amma kuma Allah ya so shi da rahama Allah ya sa dama can yana cikin wadanda Allah zai marhama sai a ƙarshen rayuwarsa sai ya koma aikin aljanna sai ya tuba ya musulunta ya ba Allah sai kuma ya shiga aljanna Allah ka samu cikin aljanna wa ya'malu amilu bi amali ahli jannati wani kuma zai ta yin aikin aljanna 90 sana kamar tsawon shekaru 90 kuma yuktamu lahu bi amali ahli nar ƙarshe kuma sai a kare shi da aikin ɗan wuta Allah ka tsare mu daga wuta wannan isnadi ne da'ifi saboda Abdullahi ibn Umar al-Umari mai rauni ne haka nan Muhammad ibn Khalid ibn Asma shi ma saduqun ne yuqtu kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa amma hadisi ne sahihi yana da isnadoji tabbatattu al-Imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-Awsat haka nan ainihin ta hanyar Qanabi haka kuma Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi ta hanyar Shahr ibn Haushab zuwa ga Abu Huraira maimakon tis'ina tana sai ce saba'ina badala tis'ina wanda dama za ka ga rubutun su iri ɗaya ne in ka cire haruf in ka cire ɗige-ɗige قال حدثنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فذكر الحديث ya sake kawo isnadi ta hanyar Yaqub ibn Humayd ibn Kasib zuwa ga Malam Abdul Aziz ibn Abi Hazim daga Al-Ala ibn Abdurrahman Abu Shibl ɗaya daga cikin manyan malaman garin Madina yana da hadisi a cikin sayo Muslim da Al-Kutub al-Arba'a rasuwarsa shekara ta 138 shine mai ainihin hadisin nan na idan tasafa sha'banu fala tasumu wanda hadisi ne da malamai suke da maganganu da yawa akan shi Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa hadisi ne ma munkari Abdurrahman ibn Mahdi baya bada fatawa da shi saboda saboda shi wannan mutumi ya kaitu da riwayar wannan hadisi ko malamai suna ganin bai da karfin da zai kaitu da riwayar hadisin asalin hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Khuzaima da Imam Al-Hakim shi kanshi Abu Dawud da ya rawaito shi sai faɗi wannan magana cewa malamin mu malam wani yana inkarin hadisin malam wani baya ruwaito hadisin baya aiki da shi maganganu dai masu yawa a malaman hadisi Allah ya ƙara musu rahama. Al'ala ibn Abdurrahman yana wannan riwaya ne daga baban shi shi ne Abdurrahman ɗin kenan, shi kuma Abdurrahman ɗan Ya'qub kenan almadini. Shi kuma ya ce daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama ƙala Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna lalle mutun yakan yi aiki irin aikin aljanna fa zakara alhaditha ya ambaci hadisin zuwa karshen sa wannan ita ce riwayar Imam Muslim da Ibn Hibban a cikin sahihinsa babu innal quluba baina usba'aini min asabi'ir rahmani ma sha Allahu aqamahu minha wa ma sha'a an yuzighahu azaba babin da ke tabbatar da cewa lalle su zukata na ɗan adam suna tsakankanin yatsu guda biyu na yatsun Allah Ubangiji mai rahama don abinda Allah ya so daga cikin zukatan ya sa su zama miƙaƙƙu abinda Allah kuma ya so a cikin zukatan ya karkatar da su to sai ya karkatar da su don Allah ta sa mu zama cikin miƙaƙƙu قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه ابن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت البصرة ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أذابه afon wancan na fara magana na yi tuntuɓin harshen akma wancan kamar yadda muka faɗa shi ne asalin suna da ake cewa usaimin ko usman daga asma ɗin sai aka cire ta'un marbuta shi ne aka ƙara arif da nun sai zama usman daga asma sai a ce usman ko usaimin ko makamantansu shine dai asalin lafazi wannan isnadin da malam ya kawo anan daga malam hishamu dan ammar abul walid hisham ibn ammar ibn nusayr abul walid shine wannan malamin qira'a din nan na kasar sham limami kuma masanin qira'a daga cikin malaman bukhari da al-matul arba'a shi kuma yake daga sadaqa ibn khalid ad-dimashqi sadaqa ibn khalid ad-dimashqi shi ma yana da hadisi a cikin bukhari da abu dauda da nasa'i da ibn majah ya rasu a shekara ta 180 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddathana ibn jabir ma'ana abdurrahman ibn yazid ibn jabir shi kuma yace sami'tu busra ibn ubaidillah al-hadrami busra ibn ubaidillah al-hadrami ash-shami daga cikin jama'a ya ce sami'tu aba idris al-khawlani naji babban malamin nan cikin tabi'ai wato aidullah ibnu abdullah qadi dimashqa babban malami ne cikin bayin Allah masu tsoron Allah duk da yake a cikin wajen riwaya yana daga cikin muqillun bai da hadisai da yawa kamar yadda zafi yake faɗa a cikin sura al dubara ya rasu a shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu shine yake cewa sami'tu an-nawwas ibnu sam ibnu sam'an al-kilabi naji sahabin nan annawas ibnu sam'an al-kilabi annawas yana daga cikin waɗanda suka zo a cikin wufud zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da mahaifinsa kuma suka anshi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a har mahaifin ya aura wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata kanwar shi annawas ita ce wannan da kake jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin taron da zai tare da ita ta ce a'udhu billahi minka to kanwar wannan nawasin sai annabi ya ce mata sallallahu alaihi wasallam laqad uzti bi azimin babu shakka kin nemi tsari da abu babba alhiki bi ahliki to ki koma gidanku wannan aure ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mata mutu'atu talaq to kanwa take ga wannan shi annawas ibn sam'an radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النواس يتي ناجم أيكي alaihi salatu wassalam yana cewa ma min kalbin illa baina usba'aini min asabi'ir rahman babu wata zuciya ta wani dan adam face ta zama tana tsakankanin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah ubangiji madaukakin sarki in sha'a an yuqimahu aqama idan Allah ya so ya sa mutun ya zama mustaqimi ya zama tsayayye zuciyarsa ta tsayu sai Allah ya tsaya shi akan tsayuwa wa in sha'a an yuzigahu azaba idan Allah ya so ya karkatar da bawa ya tafi cikin bata ko shirka ko kafirci ko sako ko bid'a ko lalaci to sai Allah subhanahu wataala ya karkatar da shi zuwa ga haka Allah ka tsare wannan hadisi yana daga cikin hadisi wanda suke a hadisu sifat al-khabariyya wanda ahlus sunna na farko suna barin sa yadda suke haka malaman baya sune suke ba da ta'awili in ka je cikin fathul bari zaka ga ya kawo ta'awilat daga malamai irin su ibn daqiq al-aid a cikin aqidarsa wanda yake cewa nan ana nufin ba wai zuciyar ba iradar zuciya wannan ta'awili ne ba a karba mai ibnu hajar shi ma ya goyi bayan wannan ta'awili Allah ya gafarta musu gaba daya sai a bar shi yadda yake haka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a bar shi haka ba a san dogon sharhi ba a san ta'awili wannan hadisi ne sahihi al-imam ibnu majah ya ruwaito shi a cikin littafin sa as-sunan haka al-imam ahmad ibn hanbal haka nan al-ajurri abubakar al-ajurri a cikin ash-shari'a da al-imam abu abdurrahman an-nasa'i a cikin al-sunan al-kubra ta shi haka ibn hibbana haka al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi dukkanin su surwaito su surwaito waɗannan riwayoyi qala hadathana hisham ibn ammar qala hadathana abu muti' muawiya ibn yahya al-aqra bulis qala hadathana muhammad ibn al-walid az-zabidi an abdurrahman ibn jubair ibn nufair an abihi an sabra ibn fakiha قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يذيبه أذابه ya sake kawo isnadi ta hanyar dai wannan malami na shi Shamu dan Ammar zuwa ga Abu Muti'in shine Muawiya ibn Yahya ash-Shami al-Atrabulsi ad-Dimashqi yana da hadisi a cikin sunan Sa'id ibn Majah shi kuma yace daga malam Muhammad dan Al-Walid al-Zabidi daga Abdurrahman dan Jubair dan Nufair daga baban shi Jubair ibn Nufair daga Sabra ibn Fakiha ana cewa kuma ibn al-Fakih kamar da Ibn Hadirin ya kawo sabra ibn fakiha al-makhzumi nazilu dimashqa abin nazilul kufa sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace qalbu ibn albu ibn adama baina usba'aini min asabi rahman zuciyar dan adam tana tsakankanin yatsu biyu cikin yatsun Allah in sha'a an yuqimahu aqama in Allah ya so ya tsaye da shi ya tsaye da shi wa in sha'a an yuzigahu azaba in Allah ya so ya karkatar da shi sai ya karkatar da shi wannan isnadi akwai Abu Muti'in a cikin sa wanda saduku ne lahu awham amma hadisi ne tabbatacce shi Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin Al-Ahad wal Masani haka Imam Tabarani a cikin Al-Kabir haka Al-Ajuri a cikin ainihin wato littafin sa Ash-Shari'a قال حدثنا ابن مصفى معنا مال محمد بن مصفى كده قال حدثنا ابو المغيرة ابو المغيرة شني عبد القدوس ابن الحجاج الحمصي قال حدثنا الوليد ابن سليمان ابن ابي السائب آه. قال حدثنا بصر بن عبيد الله تعني بصر ابن عبيد الله وانت دي شني اسناد آه. ابن نواتو واتو ابو ادريس الخولاني ان عن ابي ادريس الخولاني daga abu idris shine aizullah ibn abdullah an nu'aym ibn hammarin daga Nu'aym ibn Hammar al-Ghatafani shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min imri'in illa qalbuhu baina usba'aini min asabi'ir rahman babu wani mutum sai ya zama zuciyarsa tana tsakankanin wato ainihin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah Ubangiji madaukakin sarki in sha'a an yuzigahu azab in yaso ya karkatar da shi ya karkatar da shi wa in sha'a an yuqimahu aqama idan Allah yaso ya tsaye da shi ya tsaye da shi wannan isnadi ne kyakkyawa kamar da Sheikhul Albani yake faɗa saboda wannan Muhammad ibn Musaffa da da Al-Walid ibn Sulaiman suna da dan rauni saduku ne lahu awham a قال حدثنا محمد ابن مصفى haka ne ko qara hadathana ibn musaffa again ha ila shi ne dai muhammad ibn musaffa da ibn bahlul qala hadathana abu abdurrahman al-muqri abdullah ibn yazid ibn abdurrahman abdullah ibn yazid ibn abdurrahman shine ake cewa abu abdurrahman al-muqri shine muqri muqri al-haram gwani mai karanta da alqur'ani a makka kenan kamar yadda shi kuma wancan hisham dan ammar muka ji shine muqri ash-sham to wannan ya daga cikin malaman karanta da alqur'ani a kasan makka mashahuri abu abdurrahman al-muqri sunan shi abdullah ibn yazid ibn abdurrahman qala hadathana haywa ibn shurayh haywa ibn shurayh ibn safwan shaykh diyar al-misriya kenan yace shi ba mu hadisi qala hadathana hani'u sai kuma yace ha abu hani'in amin abu hani shine humayd ibn Hani al-Khawlani al-Misri wanda yana da hadisi a cikin Muslim da al-Arba'a da Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad shi yake cewa annahu sami'a Aba Abdurrahman al-Hubali yace naji Abu Abdurrahman al-Hubali shine Abdullah ibn Yazid al-Mu'afiri yaqul yana cewa innahu sami'a Abdullah ibn Amr yaji Abdullah dan Amr dan As zaman ka kai sinadi haka da Misrawa to karshe sai ka ga yana cikewa ne mafiyan lokuta zuwa ga babban malamin su shine Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wa an abi malam Abdullahi dan Amr dan As yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna quluba bani adama kullaha baina usba'aini min asabi'ir rahman lallai zakatan ainihin wato a ɗan adam gabaki ɗayan su suna tsakankanin ainihin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah Ubangiji mai rahama yuqallibu wa yusrifu kaifa yasha yana ainihin jujjuya su yana tasarrufi a cikin su yadda ya ga dama wannan isnadi ne hasan al-Imam Muslim ya ruwaito shi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Aini Abubakar al-Azuri da Baihaqi a cikin al-Asma' wa Sifat haka nan Ibn Hibban a cikin sahihinsa duk sun ruwaito shi idan muka lura yanzu wannan magana ta inna qulubal ibadi baina asabir rahman kenan muna da sahabi daban-daban da suka ruwaito akwai annawas ibnu sam'an akwai sabra ibnu fakih ko fakiha sannan akwai nu'aym ibnu hammar duk da yake anna abatun nu'aym ibnu hammar wasu malamai suna ganin kaman wahami ne daga wani cikin waɗanda aka ce saduku ne lahu auham tayyu maimai ne isnadin ne zuwa ga ainihin wato wancan ne sabra ibn fati amma babu cutarwa a cikin da dukkanin su sahabbai guda uku kenan sai kuma ga na hudu shine wane abdullahi dan amr dan as da aka magana ce tabbatacciya mashahuriya a tsakanin sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga riwaya da zamu ci kuma daga ummu salama har ila yau da kuma ta Aisha radiyallahu anha da kuma wata riwaya daban daga ainihin Anas dan Malik wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika zamu zo mu ji su insha Allah qala hadathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala hadathana Mu'adh ibn Mu'adh an Abi Ka'b sahib al-Harir an Shahr ibn Hawshab an Umm Salama qalat wanda ita ce riwayar Ummu Salama amma ta hanyar Shahr dan Hawshab wanda Shahr malamai suna da maganganu da yawa a kan shi wasu suna karɓan hadisinsa su inganta su kyautata wasu kuma da an ce shaharu sai su ce shaharu bidda'afin ishtahar malan shahararre da rauni ya shahara akwai wanda suke mishi wannan taken amma dai a nan zai zama ya shige cikin sauran hadisan kenan zai zama hasanun ne fi shawahid wal mutaba'at ko da a ce ma ya tabbata da matsalar da ake tsammani daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tana ummu salama qala tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace da ni ya ummu salama ma min bani ma min adamiyyin illa qalbuhu baina usba'aini min asabir rahman ma sha'a aqama wa ma sha'a azab yace mata yake ummu salama ai babu wata wani da daga cikin ƴaƴan annabi adam sai da zan zuciyarsa tana tsakankanin yatsu guda biyu yatsun Allah mai rahama Allah in yaso ya mikar in yaso kuma ya karkatar wannan ita ce riwayar a a a Ibn Abi Shayba abin nan wato Abubakar Ibn Abi Shayba da Imam Tirmidhi da Ahmad Ibn Hanbal da Ajuri ha ila yau da da Ibn Battah a cikin kitabu al-Iban qala hadathana Hudba qala hadathana Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid an Ummi Muhammad an Aisha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan isnadi yana da rauni dai hadisi ne tabbatacce saboda wannan Ali ibn Zaid ibn Jud'an din da kuma wata mata mai suna Ummu Muhammad wanda an ce sunanta Amina bintu Abdullah to kuma ba a san ta ba a san wace ce ta malamai suna cewa majhuliya ce da haka isnadi ne yake da matsaloli har guda biyu tace daga Aisha take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna qulubal ibadi bayna usba'aini min asabir rahman fa idza arada an yakliba qalaba qalba abdin qalaba tace zukatan bayi suna tsakankanin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah ubangiji fa idza arada an yaqliba qalba abdin idan Allah ya so ya juya zuciyar bawa daga da'a zuwa fajirci ko daga fajirci zuwa da'a ko daga shirka zuwa tauhidi ko daga tauhidi zuwa shirka ko daga kafirci zuwa musulunci haka dai haka dai annabi ya ce qalabahu sai Allah kawai ya juya zuciyar wannan hadisi ya tabbata saboda hadisan da suka gabace shi din can al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da Azuri da Ibn Abi Shayba a cikin musannaf ɗinsa da ainihin al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin al-Kubra qala hadathana Abu Rabi' qala hadathana Muhammad ibn Hazim an al-A'mash an Abi Sufyan an an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuktiru an yaqula wannan kuma izuwa ga Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita wannan addu'a yana cewa ya muqallibal qulub ya Allah mai juya zakata sabbit qalbi ala dinika ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka a wata riwaya sabbit qalbi ala ta'atika ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan ta'aka qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah suka ce me yasa kake yin wannan amanna bika wa bima jita bihi fama takhafu alai wannan addu'a sun fahimci annabi yana yawan yin ta ne dan su ji su koya su dinga suka ce ba mun yi imani da kai ba mun yi imani da abin da ka kawo me yasa kake jiya mana tsoron kada mu samu matsala qala na'am yace kware ku ina jin tsoro ina so ku tsira ba na so ku samu matsala innal quluba baina usba'aini min asabir rahmani yuqallibuha lalle su zukata suna tsakankanin yatsu guda biyu na ainihin Allah Allah yana jujjuya su wannan hadisi shi ma sahihi ne sai dai isnadin yana da rauni saboda a cikin shinkakalla ga wani nan mai suna Muhammad ibn Khazim da kha'un da mun karanta hadisan shi a baya fiqa ne sabt cikin malaman hadisi musamman ana cewa min asbatin nasi fi hadisi al-a'mash za kuma a'mash din shine malamin shi anan a'mash da aka sani Sulaiman ibn Mihran al-Kufi to amma kuma walakinahu rumiya bi shay'in min at-tadlis yana tadlisanci kuma a wannan riwayan bai ce haddathana al-a'mash ba da haka ake jin tsoron ko yayi abin nashi anan amma wasu malamai sun rawaito hadisin kuma an inganta shi kamar Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya ma inganta shi wallahu ta'ala ala bari mu dakata anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a lamba hadisi na 233 insha Allah sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah